Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد من رام فنا فليقدم أولا علما بهده وموضوع تلا ووادئ ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم يؤتمد اسم وما أفاد والمسائل فتلك أشر للمنا وسائل وبعضهم منها على البعد اكتسر ومن يكن يدري جميعها انتس جميعها انتصر الحمد لله shehu ya ce marama fanna duk wanda ya nemi wani fanni na ilimi kowane ili ne faliyu ƙaddim awwala da farko ya fara gabatar da abubuwa guda goma shine zai zama akan basira na fannin da yake yi man bai gabatar da goma nan ba to yana da gibi a wajen sanin fannin da yake kai ya ce to wato na farkon shine ilimin bi haddihi sai ka san haddin wannan ilimin wato ta'arifinsa me ake nufi da shi abinda ake so kenan na farko da fannin da za ka yi sai ka san me haddinsa abinda ake kira haddi shine a ta'arif ta'arifinsa sunansa kaza kaza kaza kaza kaza shine manzu kamar ilimin nahau sai kaga shi ilimi ne gorafu bihi zabda awakir kalimatil arabiya shikenan to irin wannan shine abu na farko haddi daga shi sai maudu akan me yake magana sannan sai wadi'u waye ya fara ajiye wannan fannin sannan sai nisba me dangantakar wannan fannin da sauran fannoni sannan istimidat shine bakin zare wanda zaka kama kai tawarwarewa sannan sai fadluhu sai falalassa shi wannan ilimin me falalassa in ka koya sannan sai hukumuhu shine hukumu shari'i fihi hukuncin wanda zai je koyi wannan meye matsayinsa a gurin mutum sannan ismu sai ka sanya sunan fannin sannan sai ka san samara meye fa'idarsa sannan sai ka san masailu shine meye mas'alolinsa to wayannan goma su malam yake so mu fara sani wato ya lissafa mana dan ka san ilimin tauhidi to da farko hadduhu in aka ce meye haddin ilimin tauhidi meye ilimin tauhidi sai aka ce shine al-ilmu bi ahkamil uluhiyyati wa irsalir rusuli wasu da kihin fi jami'i akhbarihi shine ma'anar wannan fannin shine ma'anarsa fassara su kenan sanin hukuncin uluhiyya ubangiji subhanahu wata'ala da abin da ya shafi Allah ka san wannan abin da yake ja'izi da abin da yake wajibi da abin da yake mustahili ka san wannan to shi ilimin da yake koya wannan shine wato wannan shine haddinsa shine ta'arifin ilimin tauhidi kamil uluhiyati sannan kuma banda wajen uluhiyya sai kuma irsalin rusul aiko da manzanni alaihi salatu wassalam sai kuma gaskata su cikin da'awun da suka bada labari in ka tattara wannan shi ake kira ilmu tauhid shine ta'arifin sa ka san uluhiyya sai wato zacewar Allah subhanahu wataala da ce abota masa ka san abun da suka halitta a sha'anin ubangiji subhanahu wataala akwai wanda suka koru akwai abun da suke wajibai to abin da yake koya kenan sannan manzanni alaihi salatu wassalam menene wajibi a cikin haƙƙinsu me ja'izi a haƙƙinsu me mustahili wato a cikin haƙƙinsu da labarin da suka bayar to wannan shine haddu mawdu shi kuma na a wato na na na na na ilimin tauhidi shine mutlaqul wujudi mutlaqul wujudi kadiman au hadisa shikenan abinda ake kira shine kasancewa ki wujudi kenan kasancewa ita kasancewar kadimiya ce ko kuma hadisa ce farariya to akan wannan tauhidi yake magana shine maudu'in da yake kewayawa in aka ce alwujudul qadim shine Allah ake nufi da sufofinsa da sunayensa da ayyukansa to a kansa yake a kansa yake da warwara shine mawdu shine mutlaqul wujudi kadiman kana aw hadisa hadisan kuma shine dukkan alam gabaki da shi sake kiran alam alam da annahu alamatun ala wujudi sani'i alama ce ta wanda ya samar da shi ta ba a yin ba a taba samun wani aiki ba sai da wanda ya yi shi to ilimin tauhidi akan wannan yake ta yi wayannan abubuwan da su za a kafa hujja abu kaza a gane kaza abu kaza a gane kaza abu kaza a gane kaza shine to sannan sai wadi'u wane ne ya sanya ilimin yanzu kamar ilimin na hau sai ake cewa abul aswad du'ali shine farin saka ilimin na hau ilimin sarfu kuma ma'azil harra ake faɗa da makamantan irin wayannan to shi ilimin tauhidi waye wadi'u nasa sai suka ce Allahu huwal wadi'u Allah da kansa shi ya aje ilimin tauhidi shi ya aje da kansa daga cikin misali cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaquna kaga ya sanar da kansa kenan shi ya halarci na farko ya halarci wanda muke yanzu da wanda za su zo nan gaba sana Allah zai ji alalakum wal arda firasha ya sanya muku kasashin fada was samaa bina'an sama ya sanya ta zama rufi gare ku wa anzala minas samaa'i ma'an ya so kada ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum daga ruwa kuma ya fitar da 'ya'yan itatuwa da tsirrai da tsaba rizqan lakum saboda arziki gare ku sai ce to fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna kar ku sanya wa Allah kishi ya kuna sani kaga fidda ilimin tauhidi shine waje Allah da kansa sannan wani sibati sai nisba dangantakar ilimin tauhidi da sauran ilimi to shine usul asalin nasu duk gaba daya dukkan ulumin shari'iyya ilimin tauhidi shine tushenta duk abin da ka sani da je gama fiqhin fiqhunsa ya gama nahawansa ya gama sarfinsa ya gama komai muddar ba shi da ilimin tauhidi bai san Allah ba wannan ba zai mar amfani ba shine tushe a kansa ake dora komai sanin Allah in aka same shi to komai sai a dora tsoron Allah da yin amana akan ilimi ai sai da sanin Allah sana ki jin tsoronsa sana yi amana akan ilimi a kuma jajirce wajen sanin ilimin a kuma fahimce shi a kuma ba da amanar da take cikinsa na ka ita ce nisba da sauran wato ilimai wasu shine asalu nasu sun shari'a ya ce wa mastamad da kuma istimidadi shine bakin zare wanda ka samu zare mai kaɗe ta kaɗa an ka samu baki zaren ko irin wannan da teloli suke yin za a yi ɗinki ta samu baki zaren sai a yi ta warwara to shi istimidadin sa shine albarahi ne yaƙiniya hujjoji na yaƙini wanda ba za su toru ba da kuma ƙawaɗe al'aƙaliya wanda hankali zai yanke maka hanzari ko kuma annakaliya wayancan albarahin da yakiniya sune hujjoji na dalilai da za a dinga nuna maka na hankali ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza wanda zaka gane kuma inda annabi Ibrahim alayhi salam yayi wa namruzu da yace masa rabbiyal ladhi yuhyi wa yumitu kaga so ne yake nuna masa Allah sai ya sakandanta yace ana uhwi wa umitu ni ma ina rana kashewa ya fidda dan kurkuku ya masa aure ya bashi gida ya ga na raya shi aka nemo wani kuma aka kashe shi Hussein Ibrahim alayhis salam ya ce inna Allah yati bi shamsi min al-mashriqi Allah yana fito da rana daga muhuddar ta fati bi hamin al-maghribi kai fito da ita daga mafadarta in kai Allah ne Allah ce fa buhital ladzi kafara sai ya kus ya kasa ta kuma ya hu kwana uku baya magana sai da aka nemo mata likitoci magana ta kewa ya kure shi ya rasa yadda ne to shi ne istimida wato barahin ya ƙiniya wanda ba yadda za ka yi abinda annabi ibrahim alaihissalam ya yi yake cewa rabbi arini kaifa tuhuyil mauta nuna min da kake raya matacce kala awalam tumin baka ba da gaskiya ce bala ai na ba da gaskiya walakin li yadima inna qalbi shi imani shine yadima ina amma nan sai ce li yadima li yadima inna qalbi ma'anarsa shine ya da Allah ne yake yi amma ya nuna masa iko yanda yake da iko sha duk wani mai iko in ka zo gurinsa sai dai ya nuna ikon ka gani amma bai sai dauko ikon ya sama ba to shi so yake Allah ya dauko ikon ya sama ya dauko ikon ya sace ce to samu tsuntsaye guda hudu ka yanka su ka kirba ka raba sa kan dutse ka kiran su sai kiran su duk sai suka tashi to wannan barahi ne ya kiniya a yau turawa suna cika baki a wajen bincike na technology sun samu advancement na technology suna ta da'awar za su ke za su yi kaza za su yi kaza sun yi robot yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza suna cirar halittun jikin dan adam glands su kalli ɗabi'unsu na fushi ne na rashin tsoro ne na munafunci ne na kyauta ce na rowa su je su raya ta sa ta mata wani abu su saka wa wani ya samu wannan sai suke ganin sun sakandanta za su iya komai shi ko ce ya wala yuhidu na bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a to in kana so ka gaba gajiyar da su in suka ce za su iya komai to je ka samu zakara ka yanka shi sosai a cirwe sai ya mutu mus ka ce technology ya tace shi har abada ba zai ba wannan abin da Ibrahim alaihi salam Ibrahim ne yake kiniya ya yanke hanzarin kowa ba a kirba ba a yanka shi a bashi da gashinsa da komai technology ta ce shi ba wanda ya isa to shine istimidat na ilimin tauhidi to sannan barahin alkadaiyar naƙaliya shi ne wanda ubangijin da kansa yake wanda ya faɗa a wannan ayar da ya faɗa shi ne ya kaza shi ne ya kaza shi ne ya kaza allah zai kalaka ku wallazina min qablikum kage shi halice mu wanda suka gabace mu shine sannan shi ya kuma shimfida kasa ja'alakum al-ardha firasha wa anzala ja'ala lakum al-arda firashan ku was-samaa bina'an kaga dai fa na mai rin aikin sa sama ya sa ta ta zama rufi wa anzala minas sama'i ma'an sai ne soka da ruwa daga sama sannan ruwan kuma ka san azbun ruwan daɗi ne ba taɓa ruwan sama mai zarfi ba shi ma yana faɗar hujjarsa cewa launa sha'u ja'annahu ujaja in na so sai mai da shi ruwan batir idan aka ruwan batir na biyun biyar duniya ta tashi sai falada ta shukuru ruwan batir duk inda izu ba jikin tufa ai rabewa je in a jiki ne na dan adam ya gama to wajen tashin iskar da hada hadirin da zubar da ruwan da kuma kasar da aka tsara ta ta karbi ruwan dina za a zuba mata shukar da za ta karbi shuka da shinkafa ka shuke in ta fito lokacin girbi ai baka isa lokacin da ka nada gamo ka dautun bin ka je ka kai ka shuka in ta fito lokacin girbi ko goma ma ba za ku iya kwashewa ba to kaga hikima ce da isa da yake ta tabaraka alwayyizi albarkarsa ta kai ta isa sai fito da shi sannan da ya tashi ya saka ya saka albarkai ta haifu da yawa sai ka nemi taimako sannan zaka je ka yi inda zaka zo ka fidda shinkafa ka gyara ta ka shanya in ka shanya ta ta shanyu da farko kafin ka yanka irga ka kwano kaza da zaka shanya ta ka gama sai kaga ta karu sai in ka sami kwano arba'in ta yi ba arba'in din bace ba arba'in bace da za ka samu kwano arba'in ka tabbatar da ita arba'in din ce to sai ka tarar watakila ta fi kwano ɗari in kai musu zuba ta a tukunya kwanan shan ruwa daya na shinkafa in ka zuba shi a tukunya za ka sake mai da shi kwanan shan ruwa irin wannan kwanan watakila sai ka nemo hudu to shi ne tabaraka albarka ce da ubangiji subhanahu ta'ala to sai ya nusar da mu yanda yake mana anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum sai ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kun san ba mai wannan to ku hada shi da rabauta sannan in ka lura da shukar da ake sai ce shine falikul habbi wannawa sai ke tsaga kwaya yake tsaga kwallo sai fito da shuka in ka dauki gero habas in ka fasa gari zaka gani fari amma aka saka shi a ƙasa in ya tashi fitowa kuma ganye ne zai fito shekara har zai zanganniya kaikayi kuma wata tsabar wannan ɗin kuma ya yi ganye ya kuma ya sake dawa da wannan kwayar da kuma garin to gama ka zuba a ciki in ka zuba a ciki kuma wani abu zai zama daban shi zubi jikinka to yi ce ku lura da wannan su ne alkawaɗi'un na ƙaliya sai shi lauka na fi hima alihatun illallah na fasadata sai ce in akwai wani allah ba allah ba to ya ce la'ala ba a duhun ala ba a da sai ɗaya gallabi ɗaya kuma la zahaba kullu ilahin bi halaka da kowane allah sai ke ke kome da iya abin da ya halitta ya ce wannan shine nawa sannan wala ala ba a duhun ala ba a tun da ko ba a samu wannan ba to allah ɗaya ne subhanahu wata'ala to shine istimidat na ilimin tauhidi sai ce wa fadlihi sai falalarsa shine ashrafi al'ulumi shar'iyya gaba daya duk ilimai shine sama da kowanne shine sama da kowanne an ce wata na imam al-fakhr razi faridin razi ya je gari sai gari ya rudi ana ta hargowa haya haya haya haya haya an ce ma da zo ta tsohuwa tana gida ta ce me ya faru a garin nan ne masanin Allah ne izo da ce an yaushe Allah ya bata har sai waɗansu tsirari ne suka san shi aka gaya masa ce Allah ka bani ka bani ka bani imani irin na tsohuwan nan imani ne da ita ta ce yaushe Allah ya bace ya zama tsirari ne suka san shi har sha'anin Allah to wanda yake da ilimi na tauhidi ya san Allah to wannan shine mafi daraja ko ba wanda zai taba shi ba wanda zai girgiza shi ba wani abu da zai taba shi to wannan munasaba ta jawo dazu tambaye da aka mun alaji ita cewa ko a rediyo an faɗa an ce wani wani dutse ya tsubuto ya taho kasa ne dariya na ce na wannan ayar ta rushe wannan halazi ji alar kuma al'arda firashan wasu sama'a bina'an wannan kalmar sama'a bina'an ta kare komai sama ya san ta ya ta zama rufi shi rufin masana suka ce kamar silin allah yi tsakaninmu nan mu ƙasa da kuma sama ya yi rufi kaurin silin ɗin ya fi tafiyar kilomita 300 kuma shafaf gare-gare iki in rana ta fito daga inda take zuwa nan doron ƙasa mil miliyan 100 ne da biyar ba kilomita ba amma a cikin minti uku sai ta taɓa doron ƙasa haska to idan ta fito ta kansa take bi shi yake rarraba ta kamar stabilizer kuma zai rike guda tara ko rana ta faɗi zai dinga dumama duniyar da wannan guda tara wanda da babu wannan taran da ya rike in rana ta faɗi duk rije take kasar sai ta bushe duk wanda yake da rai ko mutum ko dabba ko tsuntsu sai jinin jikinsa ya daskar ya mutu wannan dumin shi yake barin komai tafi daidai itatuwa suna nan da ganye su suna ta kada wasu yadda suke so to sannan duk wani abu komin karfin sa in ya taho in ya take wannan rufin ko motsi ba zai ba wancan da zai tarwatse ba abin da zai faru rana ɗaya ce tak duniya za ta tabo sai ran da ya ce da mala'ika israfilu busa ƙaho ranar za ta wargaji ba ita ba alam ɗin gaba ɗaya ranar zai wargaci saboda wannan duniyar tamu ƙasar da muke ganinta a cikin alam da Allah ya halitta gaba ɗaya ba ta kai ƙofar botar na jikin riga mutum ba ba ta kai ba sai in kana so ka gane sai ka je kogi ka duba yashin da yake kogi a bincika ka ɗauko ƙwara ɗaya to shine kwatankwacin duniya akan alam me ya idan wani abu ya taho me zai taba ta sai ran da yake so al-inqilabul kauni zai sa ya busa kaho idza shamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat shikenan idzan sama'un fadarat komai zai wargaje gabaki ɗaya da saman da duk abin da ka sani kai tashi kiyama sannan kuma ba sai kuma ya san me zai gaba ta wanda ya san Allah ya sanar mai sai wadan an faɗa an ce kaza taho akwai wanda na san ya taho sama da shekara 25 kuma kasan ito ba da zai tare shi tafiya yake tun daga wannan lokacin ba inda zai dace kanta amma yazo yi doke wannan rufin ba abin da zai shi ko sanin ba wanda ma zai sani a ƙasa ya riga ya yi kayansa ya tsara wani wata kare ba sai lokacin da ya rubuta za ta gari shi ne shi ne ya da wanda ya tsorata zai je dunkule guri ɗaya din wa kirkata ko ji sauraron gyaram ko ya ji sanin rashin sanin Allah duk an zo ana ta abu shi ne wani ya gama a komai a ƙur'ani ya yanke mana komai shi kenan ma aka wannan busa kahon shi kenan komai ya tafi sai ga man fi samawati wal ardi ila man sha Allah summa nafika fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun wa asharaqat al ardu bi nuri rabbiha subhanallah sanan hukumuhu sai hukuncin koyansa sai ce hukumin ya utamat da ake dogaro da shi hukuncin yinsa su sauran ilimai da mutum zai yi kamar ilimin shari'a wannan wajibu ne wujubin kifayi wajibcin kifaya ne amma ilimin sanin Allah wajibu ne wujubin aini hukunci wajibci ne na aini kowa shi ya shafa shi kadai idan mahaifi ya ilimin tauhidi ɗansa bai yi ba to bai ɗauke wa ɗan ba ilimin uban ba zai taimaki dan ba ko ba zai karbe shi gurin Allah idan dan yayi uban bai yi ba sanin uban dan ba zai dauki uban ba idan miji yana da shi matarsa ba ta da shi ba zai karbe ta ba gurin Allah idan mace tana da shi miji ba shi da shi ba zai karbe shi ba gurin Allah kowa shi ake neman sa da shi kamar ilimin sallah ne kowa shi ma a kansa yake ilimin azumi kowa a kansa yake amma ilimin haji sai wanda ya samu damar zuwa haji to ya hau kansa amma wanda ba shi da wannan ban da shi ilimin zakka wanda Allah ya hore wa dukiya in ba shi da ita baya kansa amma da sallah da azumi sanin Allah wajibi ne akan kowa wajibin ne wujubun aini wanda bai yi ba kuma ya cuci kansa in ya je gaban ubangiji subhanahu wataala ba shi da hujja da zai ga wa Allah a gamsu amin to sai ismun yace suna ya sunansa yace sunansa ilmu usuli dini haka ake kensa ilmu usuli dini shine ilimi na tushen addini ko a ce da shi ilmu tauhid ko a ce da shi ilmul aqaidi ko a ce da shi ilmul kalam to duk ana kiransa da wannan amma aka ce da shi ilmul kalami ana magana ne inda falsafa ta shiga ciki saboda lokacin da musulunci ya zo larabawa aƙidar su falan ɗaya ce bauta gunki ce kura gunki kawai ke bautawa ya sassaƙa ya zurkusa ya gaishe shi yana tafiya a daji bukata ta same shi ya tsaya tatsi taguwarsa ya tara ƙasa ya kwaba ta da ruwan da wannan madarar ya butun butumi mai sun koya kwanta yana roƙonsa bukata iya tunaninsa kenan wanda ya zo yana bautar gunki ranar sai dala ya zo ya kai fitsari a kan gunkin da safe fito ya gani ya goge ya goge kashe gari sake zuwa to yanzu ni da nake bin wannan za kasa kare ko ma kore dilan in ya zo ba iya kore su to me zan gaci ko ni wannan sai alaje fa mu sai ce shikenan ba zai iya kare kansa daga fitsarin dala ba to me ba kai ne ne kun zan gaban sa ni fa nake goge masa gobe a sake masa kuma ce a gurin su nake neman taimako to su laraba haka suke daga ka cire masa wannan wannan ba shi da amfani aka zo samar da shi Allah ɗaya shi ne kaza sai ya karba amma wanda yake da wa'yansu ƙudure-ƙudure cuɗaɗɗu murɗaɗɗu aka cusa masa ƙwaƙwalwarsa irin na farisa da rum ta ce akwai allan alheri akwai allan sharri duk an cusa masa yana ta wani irin tunani akwai allan haske akwai allan duhu ya karɓa to kafin wannan ka dasa masa abu ya tsaya sai kai aiki sai kai amfani da falsafa kai amfani da mandiki da hujjojin da zaka dinga tsare shi yana zai kasa motsi shi yasa lokacin da musulunci ya karfi aka samu kasashe sun ta shigowa rum ne farisa ina ne habasha duk sun shigo suna da wannan waɗannan abubuwan to malaman ilimin ilmul kalam su suka musulunci rana kaga mu'tazila dai lalatattu ne firka ce dalla mubtadi'a amma kokarin da suke wajen karewa musulunci hujumun na waje ba karami bane shi yasa suke kansu da turanci trend of the islamic rational trend of the islamic rational ni kokari wajen kade wa'annan tunane-tunanen na waje duk wani su su kaɗe shi to duk malaman tawhidin haka suka yi ashariyawa faturidiya wane ne shi sa za ka ce ba dan kaza ba da kaza zai zama ba dan kaza ba kaza zai zama saboda wa'anda suke da irin wa'ancan tunane-tunanen wani tsarin taɓa karanta na waje sai islamir gazali na manta sunan littafin na taɓa karanta shi yace shi bai rubuta littafin ba dama akan wanda ya da akwai Allah sai wanda ya sakandanta ike jin ya isa kwakwalwarsa ta kai kwakwalwa ina ji da jidali to da shi yake magana ya rubuta masa ce akwai Allah ya masa ƙasa-ƙasa a kansa ya rubuta littafi to haka ake akwai wanda aka samu shi ma a lokacinsa bature ne na tsamanin ba amerika ne a lokacin shi ne the youngest professor in the world bai karancin shekaru ya san mathematics da kyau sai yake takama cewa kowane irin masanin addini suka haɗu in sai suka yi mukawala sai ya jefa masa shakku akan addini shi ba bai da akwai addini ba da akwai Allah ba kawai karatu da shi ma ake cewa ƙur'ani mu'ujiza mu'ujiza ƙur'ani babbo ce tafi kowace ita ce inda yake canja zuciya ba ka faɗi magana a kasa ba a canja zuciya dan canja mutum take ga ba samfurin da ka sani ba ne shi ma Allah sai kai shi Saudi Arabia shi wannan din wajen wanda daga cikin na manta university din da yaji yana tafiya da magariba liman yana karatu sai na ji sai ya tsaya sai da aka gama sai shi suna so sai a nuna masa mai maganan nan aka kai shi ya gan shi ya ce meye wannan ya ce masa ƙur'ani ne ga yadda ake Allah saukar da shi kaza yi masa bayani filla filla sai shuru sai ce a bashi littafin wanda aka fassara turanci zai je karanta sai aka bashi ya ce abu isa na farko ya ce a bashi shi wanda iwa tambayar bai san zai mata tambayar ba kuma ya dinga bashi ansa gaba gadi ba tare da ya shirya ba ya ce da shirye-shirye ne ba zai iya ba amma kai tsaye ike bani ya yadda da abun yake bani daki-daki da ya gama karanta duwa sai ce ya yadda da ƙwar'anin nan ya ce bai taɓa ganin abu da yake tsage gaskiya ƙwaro-ƙwaro ba irin wannan sannan in ya faɗi gaskiya baya rarrashin ka ko ka karɓa ko ka karɓa kai ta shafa sai haƙura ta ga ƙwar'ani ya masa ta ce ya ga littafi mai gaskiya in ya faɗa maka gaske ba rarrashin ka ko ka karɓa ko ka karɓa kai ta shafa in ka karɓa gaskiya ba za ta ƙaru ba in ka ƙi karɓa ba za ta ragu ba kai ne karɓar ka za ka ƙaru rakin karɓar ka za ka cutu la yasabbihu bihamdihi walakin la tawqawna tasbihu fi kulli shay'in lahu ayatun ko tadullu ala annahu wahidun to san wa ma a fada sai kuma fa'idarsa shi ne su a wata istila shi ne shi samara samaratuhu shi ne fa'idarsa shi ne sanin Allah yin ka san ka san Allah shi ne farkon abin da za ka fa'idanta da shi ka san Allah subhanahu wata'ala ka san manzannin Allah alaihi wasalatu wasala in ka san wannan ka gama misalin da zan ba mu gajere mu gani shine babin karatun da muka yi na ƙarshe a cikin ashafa a wannan azumin da ya wuce kaga yi magana ne alkali ta gama da wulabi rahamatihi a kan annaba alaisa ga wanda suke ja'izai a kan haƙoƙin annaba su da wanda suke mustahilai a cikin haƙin ya ce to wani zai ja magana me yasa na matsa ya ce domin kana kuskure ɗaya abinda yake ja'izi a kansa ko kuskure ya masa shi ka ɗora masa shi a wani fannin ko wanda yake mustahili ka kuskure ka ɗora inda mutum zai samu kansa shine huwatu darkil asfali minan nar kuriya a cikin rufin wuta mutum zai samu kansa to shine ilimin da zai saka ka san su ka kauce wannan ba ilimin da ya fi shi ma mutum ji wasu karance karance sai zai zama zindiki in bai sa'a ba ya dora musu abin da bai dace ba kuma Allah ya kama shi to shine samararsa fa'ida tuhu kenan shine abu na na tara kenan amin sai ce wala masail sai ko masail nasa ko ne ilmi na da masail masail shine qadaya wanda ake tattaunawa kamar misali ka dauki maganar sufa ta wujudu matsala ce matsala shi ne sai a ce daga cikin sufa da ake fada nafsiya ita ce alwujudu isa ce nafsiya saboda ta zatin Allah take magana sai salbiya kamar irin su kidamu kaga wannan salbiya ce salibat anillahi kulli amri la yaliqu bihi to za su tafi ya ce baka kaga za a ɗauki wannan za ta nemo hujjoji da bulan ya kun baƙiya lakana kaza la kaza ya abu da kaza ya abu da kaza abu a nan za a dinga bi a fitar da matsala ta dauro matsala ta tasalsulu haka za a yi ta tafiya da kuma tarjihun bila muraji to wannan su ne masail na ilimin tauhidi in mutum ya bi su da ke da ke sace fatilka ashirin wayannan su ne guda goma lilmuna wasa'il su ne tsani na samun buri shi ne limuna wasa'il tsani na samun cikar buri in ka samu goma a kowane fanni to ka samu abin da kake so in ka ɗauki tafsiri ba za ka san shi ba sai ka san waɗannan goma fikihu sai ka san waɗannan goma na hauhu sai ka san goma balaga sai duk fannin da za ka inda a musulunci ne sai ka san abin nan mabadi ulfannil ashara to su ne malam ya zuba mana su a nan sai ce wa ba a duhun min ha alal ba a tasar ba a duhun min ha ba a duhun shashen malamai min ha daga wa'annan goman alal ba a tasara ya takaita ne akan sashi ya ɗauki haddi da mawudu da fa'ida shi kenan uku sai ce da sauran ba ruwansa da su wa'insu malama a kan wannan suka tsaya kawai alhaddu wal mawdu'u summa samara sai ce man yakun yadri jami'aha amma wanda ya san duka in tasara ya samu riba akan wanda bai san wa'annan din ba ya fi wancan nasara sai shine Allah samu san su ga baki daya أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته